من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرشت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا اللهم فارج الهم وكشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا برحمتك تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan cikin suratu yusuf a cikin wannan darasi namu muna nan ƙarshen suratu yusuf a yau wato lahadi tara ga wata ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 da shidda daidai roƙonka muka yi Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal wala Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya ka busar da hitina da tashin hankali ka taimaki a wato faɗin wannan jiha tamu ta kebi ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya kowane ɓangare na wannan jiha tamu Allah ka zaunar da shi lahiya dukkan ɓangarorin jihar ga wato gabar da yamma kudu da arewa Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya ka gusar da hituna da tashin hankali ka sa mai kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoma muna nan jiya sura aya mun kwana aya ta 99 daidai saboda haka aya ta 99 muka kwana ta 100 kenan za mu tashi wato walamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi abawai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بها إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدوي من بعد أن نضغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم
jiya kun san ya baban Yusuf su ‘yan uwan Yusuf sun iske shi sun ce, “Ya abana sagafir lana zunubana ya babanmu, ka roƙi Allah shiga warta mana zunubanmu in na kunna haɗi.” Ƙala saufa sagafir lakon rabbi ya ce, “To zan maku isa gafari, amma dai bai yi ba.” Innahu huwal gafurur rahim zan roƙa muku gafara Ubangiji na don shi mai gafara ne kuma abin nan mai rahama ne. Amma bai yi ba, ya tsaya yana jiran yardar Yusuf wato yayewa Yusuf ga laihinsu sannan ya roƙi Allah ya gafarta musu. To ga sunan daɗa baya in makumanci ba ya ce wa atuni bi ahalikum ajma'in ku zo min da iyalin ku gaba ɗaya to ga iyalin na an kwaso ga sunan an taho da su. Falamma dakhalu ala Yusufa lokacin da waɗanga iyalin gaba ɗaya sun ka shigo ala Yusufa wato wajen Yusuf lokacin da waɗanga iyalin sun ka iso duka suka shigo ala Yusufa wajen Yusufa fiye abin nan madarbi cikin hema wadda ya sanya Yusuf ya sa an buga hema domin manyan baƙi gare shi cikinsu akwai uwa ce kuma akwai uba ne saboda haka manyan baƙi na yasa an ka buga musu hema suna shigowa awa ilaihi aboyi sai ya taro babane da innati wuri ne abahu wa ummuhu babane da da uwate aw khalatahu ko kuma yar uwa uwate wato idan uwate ba ta nan wa qala lahu yace musu udkhulu misra ku shigo birnin misra aminina insha Allah in Allah ya so kuna amintattu fa dakhalu sai sun ka shigo wa jalasa yusufu ala saririhi yusuf yayi zaune bisa gado ne na sarauta su ko yara za su kawo gaisuwa su yan uwa ne abinda sun kawo gudu warafa abawaihi ya dauki baba ne da innati ya aza su ala aishi bisa ga gado ne na sarauta ai ajalasa huma ma'ahu ya zaunar da su tare da shi ala aishi bisa ga gadon sarauta ce ala arshi wato as-sarir ya zanna sai wato baba ne ya koma gehe ne guda inna ce ta koma gehe guda ga ɗansu tsakiyar su zaune wa kharru lahu sujjada sai suka duka sun kai mai sujuda abawahu baba ne da inna ce wa akhawatuhu da yan uwa ne kharru lahu sujjada suka duka suka yi mai sujuda sujudu in hina'in gai sujuda ta gaisuwa la wada ajabhati ba wai azabu shi kasa ba wa kana hadha sujudu tahiyatuhum wannan sujuda dama ita ce gaisuwarsu fi zalika zamani cikin wannan zamani ita ce gaisuwarsu a wannan zamani wa kana zalika jaizan a wannan lokaci halalli falamma jaa al-islamu nusiha hadhihi al-fa'ala lokacin da musulunci ya zo sai aka shahi abin nan wannan wannan gaisuwar an abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu qala lamma kadima ma'adun min ash-sham lokacin da ma'ad ya dawo daga ƙasar sham sajada lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai wa annabi sujuda wato ya gurhana don ya gaishe shi qala ma haza ya ma'az sai manzo Allah ya ce ya ma'az wace irin gaisuwa ta wagga a gurhana a gaida mutum wace irin gaisuwa ta qala sai ma'az ya ce ataitu shama na ce ƙasar sham ووافقتهم يسجدون لأساق فتهم وبدراقتهم yace aini na je ne na iske suna sujuda ga malaman su da kuma masu mulkin su sai nace su bari wa wadattu ne ya guri fi nafsi cikin raina annafa ala zalika bika ma'aikata irin wannan gaisuwa gare ka na hana su su yi ni ga kai ya kamata anta a haƙƙu biha kai ya cancanta a yi ma irin wannan gaisuwar faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falatafa abu sai maza Allah ya ce to ku koma dukawa ku gaida wani fa inni ni maza Allah laukuntu amuran ahadan an yajjuda da gairillah inda yana yiwa gare ni in ba da umarni ga wani ya yi sujuda ga ligairillah ga wani wanda ba Allah ba da yana yiwa in ce wani ya gurhana ya gaida wani la'amartul mar'ata an tajjuda li zawjiha da na umarce mace ta yi sujuda ga mijinta to amma da yake ba shi yiwa wani ya gurhana ya gaida wani shi yasa ban ce mace ta gurhana ta gaida mijinta ba wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da Allah wanda ran Muhammad yake ga hannu ne la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha mace ba ta ba da haƙƙin ubangijinta hatta tu'addiya haqqa zawjiha sai ta ba da haƙƙin mijinta amma duk da haka ban ce ta gurhana mai ba walau sa'alaha nafsaha da ya neme ta ga kanta wa hiya alaqata bin tana bisa iccen nan na barakumi lam tamna'ahu katta hana kanta gare shi a haƙƙin da ya kamata ta bayar to duk da haka ban ce ta gaishe shi burhani ba wa qala albani hadisun hasanun sahih shi yasa kun kaga wato gurhanawa a gaida wani baya da kyawu ko ba gurhanawa ku gaida kowane ne ko ba gurhanawa ku gaisai ku yi mai sallama in ya ansa sallama sai ku gaisa in kun gaisa in zannawa za ku yi sai ku zanna Allah ya ƙara mana gudunmawa ce da taimako ne. Waƙala sai bayan sun gurwana sun gaida Yusuf, waƙala sai Yusuf ya ce, Ya abati, ya babana, haza tawilu ru'uya ya min ƙabal, wannan shi ne fassarar maharki na da ni can harko, na ga ahada ashirar kaukaban, wa shamsa wal kamar ra'aitu mili sajidi, yau ga baba da inna da kannai wato yannai su goma sha ɗaya sun duka sun gaishe ni wannan shine fasara wannan mawaliki min qabla can farko kada ja'alaha rabbi haƙa. hakika Allah ya sanya ta ta zama gaskiya kun gani wato cewar da Allah ya lato nabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun gashi ne yana ba su labari da kai dai wa hum la yash'uruna ba tare da sun san haka za ta kasance ba gashi ya wa qad ahsana bi hakika Allah ubangiji na ya kyautata mini ai an'ama alayya yayi ni'ima gare ni wa yuqalu ahsana bi wa ahsana ilayya bi ma'anan dun ma'anar su daya ahsana bi wa ahsana ilayya bi ma'anan ma'anar su daya lalle ubangiji na ya kyautata mini idza akhrajani min as-sijni lokacin da ya fitar da ni daga gidan yaji lam yaqul min al-jubbi bai ce lokacin da ya hidda ni daga rijiya ba don in yace Allah ya kyautata min da ya hishe ni daga rijiya to waɗanda da sun ka kaɗa a cikin rijiya za su samu damuwa to sai ya kau da kai ga wannan gehi ya ce Allah ya kyautata min idan akharaja ni min as-sijni lokacin da ya fidda ni daga gidan yari takarruman don girmamawa ga 'yan uwa ne tunda sun rage sun zama manya ne to shi kuma zai yi abin da ya kamata shi ta haƙƙinsu saboda haka bai faɗi laihin da suka yi ba la Allah ya khajala ikhwatu don kada 'yan uwa ne su ji kunya wali qawlihi la tasriba alaikum al-yawm don kuma ya gaya musu yau ba ku da zargi aw li anna musibata sijni kana a'zamu indahu ko kuma domin musibar zama gidan yari ta tsara musibar zama gidan rijiya tsau abin nan a hitina wajen Yusuf lidul muddatiha dan zama gidan yari ya dade kwarai kun ga shekara 12 wa kaunuha li zawalit tuhmati anhu kuma sa shi gidan yayi ya kasance na don a gusar da tuhumar da aka yi mai game da wa'an matan wa bintiha iha irtafa ila arshil maliki tana karewa zaman rijiya zaman gidan yari na karewa sai ya daukaka zuwa ga gadon milki waja abikum ku kuma yan uwana ga ko Allah ya zo min da ku mina badawi daga ƙauye albadiya daga ƙauye wahiya diddul khadira yan an ce albadiya wato kishiyar birni wa kana yaqubu tahawwala ila badiya yaqubu dama shi mutumin birni na amma ya tashi daga birni saboda tumaki ne sun yawa birni ba su kiyatuwa sai ya koma daji don kiyon wa sakanaha ya zanna ƙauyen ma auladihi da shi da diyanai wa inna allaha ta'ala lam yab'ath nabiyyan min ahli badiya shi fa Allah bai taba yi ko annabi ba cikin mutanen ƙauye duk wanda kaga Allah ya aiko matsayin annabi birni na saboda mutanen birni sun yi wayo ga sha'anin jama'a mutanen ƙauye ba su iya gane sha'anin jama'a ba shi yasa Allah bai ba da shugabanci na annabci ga hannunsu ba Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ba mu aiko manzanni gabaninka ba face maza na muka yin wahayi gare su min ahli qura dukkan manzanni daga alƙarya muka aiko su babu wanda muka aiko daga ƙauye dukan su daga alƙarya muka aiko su saboda su sun yi sanin al'amarin jama'a inna rabbi latifun lima yasha lalle Allah ubangiji na mai tsananin tausayawa na ga abin da ya ga dama innahu shi Allah huwal alimu shine masani bi khalqihi da halittunai alhakimu ko mai hikima ya latiful lima yasha ya alimu ya hakim ka tusaya mana ka gafarta mana zunuban mu ka tawa mana asiri duniya da lahira ka hishe mu kunya duniya da lahira ka shirya mu ka shirya mana ɗiyan mu ka shirya mana matayen mu da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka ya latiful lima yasha ya alimu ya hakim faka annahu yaqulu kamar yusufa na cewa kullu zalika ma waqa illa bi tadbirin min Allah do waɗanga hitintunnu na kaɗa ni rijiya da fitar da niya da mai san bawa gidan sarki da fitar da niya da mai san gidan yari da fitowa ta da zama ga sarautar ga kullu zalika duk wannan ma waqa bai auku ba illa bi tadbirin min Allah sai tare da tsari daga Allah li hikimatin saboda hikima rattabaha wadda Allah ya tsara ala anna alal aqibatil hamidati indahu wadda ya tsara ta cewa za a samu kyakkyawan ƙarshe inda huri ne lana da gare mu inda muka yi hakuri wa qama indahu abuhu arba'a wa 20 sana baban Yusuf ya iso wajen Yusuf kuma damuwa ta gushe mai ya iske Yusuf kamar wanda ya kasan ya gane ya zama sarki sai ya zo waje na Yusuf ya ce wa atuni bi akhi aminan ku taho min bi ahlikum ajma'in da ku da iyalin ku duka to ga sunan sun zo Yusuf ya ba su gidaje ai milkin Misra tare da su arba'an wa 20 sana shekara 24 Yusuf na sarauta tare da su kun ga ai su ma dai sun ɗan ci kaya shekara ashirin da hudu. Au saba ashara sana ko shekara goma sha bakwai. Wakanan muddatu firaƙihi wato mudda tsawon lokacin da Yaƙubu ya rabu da ɗanai Yusuf, samani ashara au arba'ina au samani na sana. An daɗe ƙwarewa da Yusuf ya ɓace Yaƙubu bai gane ba, wasu malamai suka ce shekara goma sha takwas wasu suka ce a ai ba sha takwas na ba shekara arba'in bai ga Yusuf ba. Au samani na sanawa suka ce ai ba arba'in na ba tamanin na shekara tabanin ya yi bai ga Yusuf ba. Kun san wannan dattijo ya yi fama da damuwa. Shekara tamanin ɗan kananan kana kuka kana biɗati baka gan shi ba. To ina so ku lura da wani abu. In dai ga Allah an kame da al'amari to za a samu mahita amma fa sai an sa hankuri kun gani shi baban Yusuf ya tabbatar da Yusuf na nan da izina Allah Yusuf zai dawo amma sai da ya waɗanga shekaru yana addu'a yana kuka sannan bukata ta taho sannan ga Yusuf ya ga Yusuf a cikin hadisai akwai ƙisoshi daban-daban a cikin hadisai in matsala ta yi maka yawa ka ɗauki wani ɓangare cikin ɓangarorin da hadisan suka yi magana za ka samu mahita. A Yusuf, baban Yusuf ya yi kuka, kuma ya yi sallah, saboda duki yana sallah bai gushe ba sai da ya zama bai iya tashi tsaye ya koma da duke ya tahiya saboda wahala. Ya yi kuka sai da ya zama makaho bai gani saboda zubar da hawaye. sai mala'ika jibrilu ya iske shi ya ce yayi mai sallama yace Allah ya ce in faɗa maka wannan tawadi da wannan kuka wallahi Yusuf ko ya mutu ina tasuwa shi saboda wannan ko ya mutu ina tasuwa maka shi amma ya ce a faɗa ma ka san dalilin da yasa aka yi maka wannan jarrabawa ya ce ban sani ba ya ce wata rana kun yi azumi da kai da ɗiyanka aka yanka kantareren rago aka soye shi kuka taho buɗe baki wani almajiri ya tsaya bakin gida yana roƙo kun ka kore shi ba ku ba shi abincin nan ba Allah ya ce to ɗanka Yusuf sai ya koma wani wuri yana bada abin gada kun ka hana ma almajiri ka ji dalili amma ka yi abinci ka kira mutane ka yi sadaka ka gani sai ya yanke rago ƙato ya aika an kayo gayya bayan ya dafa abinci an ka kiro almajirai sun ka zanna suna cikin ciki sai ga mai suna cikin ci sai ga mai bishara ya zo an ga Yusuf kun gani duwa da damuwa ta yi maka yawa ka faranta ma talakawa rai musamman da sadaka to Allah zai baka maita innas sadaqata tudbi'ul khadi'ata kama yudbi'ul ma'un nar bakiru bis sadaqati fa innal bala'a la yataqaddaha bakiru bis sadaqati ku yi gaggawa in matsala ta dame ku ku yi gaggawa ku yi sadaka fa innal bala'a la yataqaddaha lalle bala'i bai kitara sadaka duk damuwar da ta dame ka in ka yawaita sadaka yanzu Allah na kawo maka mahita kowace irin damuwa ce da ku muka yi wani karatu da dadewa in ba ku mance ba wani mutum macuci mutumin azalumi na kuma gaskiya shi ma ya san azalumi yake yana zaluntar mutanen garinsu don garinsu ƙauyena suka zo suka iske annabi Isa suka kawo mai ƙara cewa ya nabi Allah mutunan ga cuta ce ta yawa ime addu'a Allah ya kashe shi a huta annabi Isa ya ce a tai a taho da shi an ka taho da shi ya ce mutane sun kawo ƙararka kana cuta su ya ce gaskiya na ya san macuci na shi to ka daina cuta su ya ce na bari ka daina zambata su ya ce na bari yau bayan la'asar aka yi wannan gobe na yi bayan la'asar sai gashi an kamo shi ya koma wata cuta irin ta annabi isa ya kira shi ba na yi maka magana ba ya ce ya nabi Allah na tuba na bari ya sakai suka ce in mai addu'a ya mutu wallahi bai bari sai annabi isa ya sakai gobe na yi bayan la'asar gashi mutum biyu sun tungumo shi ce kai ba na ce ka bari ba ya ce na bari ya ce ba ka bari ba ya Allah ka kashe shi ya Allah ka kashe shi sai ya saka gobe ta sai ya ɗauki kayan harauta ta ya hita yana da ‘yan masa ta guda uku cikin jikka ya ta yi iske wasu masu ibada fafaro ma sai ya ba su guda sun kaci sun kaji daɗi ya kaɗa musu guda sai ya ƙara gaba ya ga wasu ya kaɗa musu guda amma har duka sai da ya gaya musu magana mai ƙanna musu rai saboda shi muguna sai ya tahi harauta ta bai kama komi ba sai ya dawo ya taso ma gida sai ya ji jikka ta burga mai na ya yi zannawi sai ya sa hannu ne ya lalaba sai ya ji maciji ciki macijin an sa sarƙa an ɗaura baki nai sai ya ɗauka ya jiwa da shi ya dawo wata sai suka iske annabi isa wallahi bai mutu ba ya dawo sai annabi isa ya ce to a kiro shi me ka aikata ya ce ni komi ba aikata ba yau wani alheri ka ya ce ko guda ya ci irin maganganu na nashi na mugunta sai annabi isa ya ce faɗa mana gaskiya ce to in alheri na ya ga wasu mutanen masu haka haka ya yi irin shigantakan nan da aka wa a waɗanda ya ba sadaka ya ce sai jiwa musu masa guda ya koma jiwa musu guda ya ce gaba kuma ya jiwa musu guda annabi isa ya ce to cikin jikkakka baka ga koyi ba ya ce na ganai wani maciji na na gani mai kaza kaza an daure baki ne ni jiha da shi dan kaza kaza haka sai annabi Isa ya ce to wannan macijin da ka gani Allah ya aiko shi don ya kashe ka amma sadakan nan da kai ita ta hana ita ta daure baki ne to ita sadaka haka nan na take in dai mutum yana yin sadaka ba zai walakanta ba in dai mutum na yin sadaka ba zai walakanta ba akwai hadisin mai mai abin nan mai ragif hadisin malam ahmad bin hanbali da shi da diyanai duka suna nuna muhimmancin sadaka saboda haka ku yawaita sadaka don matsalolin ga da kuka ganin muna fama da su gaskiya akwai ruwa ciki gaskiya matsalolin da ƙasa ga kawama da su akwai ruwa tun daga gwamnatin tarayya har zuwa ƙasa tun daga 'yan kasuwa har zuwa malamai da almajirai gaskiya akwai ruwa tana cikin abin da ya kawo wannan ku diba ku gani jiya wani zo ya sami ni ya ce malam yanzu sai ka hawa hanya daga sakkwato har kano hankalinka kwance babu abin da ka taron ka bisa hanya don mi gwamnati ta ɗebe ruwa ta sau abinci ta shigo da shi don haka abin da ya shahi gwamnati na ruwa shi ya fara gushewa saura na masu kuɗi ya gushe sai hanya ta koma daidai yanzu kuɗi ba hanyar ga in ka taso daga kano kamin ka kawo sakkwato in ka taso da asuba sai kusan magariba kuna taya ana cewa ku dakata hanya ba ta da kyau nan gaba in an ka gyara hanyar sannan ku ce kuna taya sai ko iske ma'aikata su ce ku dakata to yau duka Allah ya gusar da wannan tun da gwamnati ta bude ta bude bakin aljihunta ta sawa abinci ta shigo da shi duka abubuwa kun ga sunan suna ta gushewa hankali na ta kwantawa suka ce yanzu kawo hanyar Kano daga Kano har ka iso Sokoto hankalinka kwance wanda yake wata guda da ya wuce baya haka nan bai yiwa amma yanzu hankali ya kwanta to jama'a kuma ku koyi da gwamnati kowannen ku ya diba shi ma ya ba su sadaka tana unhwanin mai ita sadaka tana unhwanin mai ita sadaka ibnu qayyim al-jawziyyah sadaka bayan ya kawo hadisan da ya kawo yace sadaka tana unhwani yace walau min walau min zalimin ko azzalimi ka sadaka Allah zai kare shi yace kai walau min kafirin ko kafirin Allah ka sadaka Allah zai taimake shi saboda haka sadaka tana da muhimmanci kwarai da gaske sai mala'ika yace ma annabi yaqubu yayi sadaka da ya yi sadaka abincin na an ka gama shi an ka ware ci ne ba a ko gama ba an ka ga Yusuf abinda an ka shekara tamanin ana bida ba a gane ba an ka yi sadaka sadakan nan kocin sadaka ba a gama ba an ka ga abin nan da aka bida to sadaka matsayinta ya kai haka nan ku bar taushe hannu ko samu ya ce shi ɗaya ka ci ko samu ya ce shi ɗaya ka ci ɗibi ka ba wani in ka samu ɗibi ka ba wani Allah ya gafarta mana. Yace abin nan wahadarahu al-maut yanzu ga mutuwa nan ta zo ma Yusuf. Fa wasa to baban Yusuf kenan. Ga mutuwa nan ta zo ma baban Yusuf. Fa wasa Yusuf sai wasiya ga Yusuf. An ya hamila huwa ya dafina hu inda abihi. Yace ma Yusuf in na mutu ka dauke ni ka kai ni wajen kabarin babana. shi Yaqubu ɗan gidan Ishaqa ne yace a kai shi wajen kabarin baba na Ishaqa turbude shi wada fana husan mata famada yakko tahibi nafsi yusu yatte da kai ne wada fana husan mata ya turbude shi can wurin summa ada ila misra sannan yusuf ya dawo misra da yake mutuwa kowa sai ya mutu baban yusuf ya mutu kuma ya faɗi inda ya kaso a turbuɗe shi wajen ƙabarin baba ne ya kaso a kai shi aka ce aka ruhi yusuf ya ce da kai ne ya ruhi shi a to ya dawo wa aqama yusuf ya dawo misra wa aqama ba'dahu salasan wa 20 sana Yusuf ya zanna bayan mutuwar baba ne shekara 23 shi ma Yusuf sai ya mutu walamma tamma amruhu lokacin da al'amarin Yusuf ya kammala wa alima annahu la yadumu Yusuf ya gane cewa dai bai dawama ita duniya haka nan take ta kannabsu ilal mulki da'im sai ran Yusuf ta yi kwaɗayi zuwa ga mulki da wamamme saboda shi wa ɗan sarki duk ko ɗaukar rai ya kai fa yana gurin a bashi sarki in dai ɗan sarki na wanda ya sa abin gare ne saboda haka yusuf gashi nan ya dawo da turbaɗar babanai kuma shi ma yana roƙon a bashi mulki kuma فقال ربي قد آتيتني من الملك ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين To Yusuf ya ci gaba da addu'a yana baɗan milki na gaba, wanga milki na shi ya dai milkin Misira, kuma kun san ya daɗe yana milki tun da kun ga ko ba na shekara ta yi, shekara ta yi ishirin da uku kamar da kun kaji a wuri nai, ko ba na ya shekara ishirin da uku wuri ne sannan ya rasu bayan rasuwar babanai shi kuma ya sake rayuwa shi Yusuf shekara ishirin da uku shi ma sannan ya mutu kun ga ya daɗe to bayan shekarun da ya can warku kamin baban ya taho saboda haka Yusuf ya daɗe yana mulki amma ha duniya ta komi daɗewa ka sai ka mutu Ƙala faƙala rabbi kada a teta ni mina mulki ya ce, Ya Allah haƙiƙa ka bani wani abu na mulki, wa allamta ni min tawilil ahadisi kuma ka karantar da ni daga fassarar mahalkai, ta'abirar ru'u ya fassara mahalkai, ya faɗirar samawa wal ya Allah wanda ya ƙage halittar sama bakwai da ƙasa, an tawali kai ne waliyina, mutawalli masalihi kai ka jibinta al'amurra na na masala fil nan duniya wal akhira da ranar lahira. Ya Allah, Yusuf yana addu'a ta waffani musulman, Allah radda duk za ka kashe ni, ka kashe ni ina musulmi, wa alhaƙuni bi salihi na kariskar da ni da bayan Allah salihai. Malamai sun ce, Yusuf ba addu'a na ya Allah ya kashe shi ba, cewa ya sadda duk ka tashi kashe ni, ka kashe ni ina musulmi. Wannan addu'a ce mai kyau. Ba ya halatta kai ka ce Allah ka kashe ni dai duniyar ga ta isan kai ba kowa ba kakkace haka nan amma akwai wanda ya halitta su ce haka nan kun ga abubakar addu'a yayi Allah ya kashe shi umar addu'a yayi yace duniya ga ta sai Allah ka kashe umar haka nan umar Allah ya kashe shi usman addu'a yayi Allah ya kashe shi ali bin abi talib addu'a yayi kwana yana yi yace duniya ga ta sai Allah ya kashe shi haka nan zuwa sahiya kashe shi to akwai waɗanda su sun kai haka nan ba su mutuwa sai sun tashi sai sun tashi ce ina mala'ikan mutuwa bismillah matsayi na kai aka gare shi in ka kai gare sai ka zaba shi kun san hadisi ya ce wa ma taraddattu li shay'in ana fa'iluhu ni ban taba ban taba yin taraddudi ga abin da zan yi ba bisa ga taraddudi irin taraddudi na ga qabdi a ruhil mu'mini karɓar ran mumini wa huwa ya karahul maut yana karɓar mutuwa Allah ya ce baya karɓar ran mumini yana yana kyamar mutuwa sai ya tashi in ya tashi shi wadi in ya wadi zuwa a jama'a to a ashe shi Allah na son musulmi bai bata mai rai ai shi yasa kun kaga wani darasi da muka yi shekaran jiya jiya jiya da dare a jega mala'ikan mutuwa yawa annabi Musa sallama. An aiko shi inda annabi Musa sai ya to da sifa ba irin ta mala'ika ba, assalamu alaikum musa ya hito wa alaikum assalam a'a abin nan yau kuma an kawo mana ziyara to mi aka toyi ya ce Allah ya ce ka ba ni ranka in kai mai Musa ya ce in ba da raina ya talla mai mari sai da ijiya guda ta tuma sai ya koma inda Allah ya ce yau kan ka aike ni wajen bawa wanda bai son mutuwa hadisin ya ce sai Allah ya gyara mai idanunai ya ce koma inda yake kace ya samu rago ƙato mai gashi da yawa ya aza hannu ne bisa ban ragon ya shuɗa shi haka duk gashin da hannu ne ya wuce gare an ba shi shekara guda madadin gashin zai yi shekaru kenan dubbai ko miliyoyi sannan ya mutu Musa ya ce to koma ka tambaye shi sannan me yace sannan ha mutuwa mutuwa sai ka mutu yace al'ana ya rabbi ya Allah a karbe ni na kun ga yanzu ya tashi Allah ya yi mai hikima sai da ya tashi yace to na tashi yanzu yace to bismillah sai ya kwanta an ka an shirye ne an ka kai ma Allah da Allah ya aike mala'ikan mutuwa wajen gidan Annabi Ibrahim ya yi mai sallama ya hito assalamu alaikum shi wa alaikum assalam Allah ya aiko ni wurinka to me yace ce ai ka bani ranka in kai mai yace tai ka faɗa mai hal ra'aita khalilan yumitu khalila ka taba ganin masoyi na kashe masoyi ne ai Allah ya ce wattakhadha Allahu Ibrahim khalila ka taba ganin masoyi na kashe masoyi ne wai wannan misalai malamai na kawo su don kusan kowa bai son mutuwa amma dai akwai waɗanda ka sonta don ta zama dole mala'ika ya dawa inda Allah ya ce, Ibrahim ya ce, in haɗa ma halar aita halilan ya mito halila, ya ce, to kai ku kuma ka faɗa mai, halar aita habiban ya karahu da a habiba, ka ce ka faɗa mai ka taɓa ganin masoyi yana ƙyamar gamuwa da masoyi ne. Allah ya riƙe Ibrahim masoyi, to mi da Ibrahim bai son ya haɗu da masoyi ne. Sai ya ce, al'ana ya rabbi, ka karɓi raina yanzu ya Allah sai ya kwanta aka karɓi raina to ita mutuwa kowa bai son ta amma kuma kowa sai ya yi ta amma akwai bayan Allah na ƙware waɗanda ba su mutuwa sai sun tashi wani sai ya kiro sai ya abin nan kiro masu gina kabari sun gama gina kabari ya ɗaura ya yi wanka ya sa alkawari ne ya shirya komi sannan ya ce to su shirya don su rihe shi mazaje na su shirya don su riye shi sai ya biya su jinga gina kabari da kai dai sannan a yi mai sallah a riye shi kuma ya mutu kenan to akwai waɗanda a haka nan mukami na kai akai gare shi in ka kai gare sannan in baka kai gare ba dai ka sani ko waɗanda sun ka kai gare ba su son mutuwa Aisha ta ce kulluna ya karawul mautu ya rasulullah dukkanmu kowa na gudun mutuwa ya Rasulullah babu wanda ka sonta to yuso lokacin mutuwa ta yayi saboda haka yana addu'a in mutuwa ta tayi tawaffani musliman ka karbi raina ina musulmi wa alhiquni bi salihin ka riskar da ni da bayan Allah salihai min abai cikin babannina to bayan yayi wannan addu'a fa'asha ba da zalika subu an ya rayu bakwai guda awa aka tara kohe da bakwai guda baba ne ya bashi bakwai guda kohe da bakwai guda da rasuwa wa mata sai Yusuf ya mutu walahu mi'atun wa 20 sana yana da shekara 120 ko da ya mutu wata shahal musiriyun mutanen misira sun kai sabani fi kabri ga kabari ne waɗanga su ce nan za a ruhe shi waɗanga su ce nan za a ruhe shi faja'aluhu fi sanduqin sun ka sanya shi cikin akwati don ita ce al'ada su min marmare marmare kayan kawa ne wa dafanuhu fi a'lan naili sun ka kai shi can baharun naili wani tsibiri can sama wani tsibiri cikin baharun naili sun ka ruhe shi can wurin li ta ummal barakatu janibaihi don albarka ta ruhi bangaren tsibirin nan na dama da na hauni domin in ruwa sun kai yawa suna wankawa wurin to albarkar Yusuf tana shahuwa kowa in ruwan nan suka kai can sun ka dawo to kun ga Yusuf dai da muka magana ɗan ƙarami ana ba shi wahala ga shi dai ya bar duniya ina yanne ne su ba su kai a ambace su ba don haka su ba ku ji su ba amma shi da ya ɗaukaka kun ji labari wa subhana man la inqida al mulki sarki ya tabbata ga Allah wanda mulki ne bai karewa hada akhirul qissati tawila wannan shine ƙarshen ƙissar nan doguwa al mufida mai fa'ida wa kullu juz'in minha darsun azima kowane juz'i na na wannan ƙissa darsun azimun darasi na mai girma liddini ga addini wa duniya da duniya fi hayatina cikin rayuwar mu al-ijtima'iyya ta jama'a fiha muhawaratul abi cikin wannan kissa akwai abin nan muhawara wadda da kai da da da da abin nan baba ne wa maladafati da tausayawa uba ma ibnihi da ɗane yace kakka faɗa musu wannan fassara kakka faɗa ma ƴan uwanka fa yakidu laka kaidar kunga ya tausaya ma ɗanai ya ce kakka faɗa musu wa kaifiyata tahdibihi da yadda yake tsarkake ɗanai wato yana tarbiyya wa bihi cikin wannan kissa akwai abin nan mashakilu al-ikhwa mushkilolin ƴan uwa baina afima baina hanga abin da ke tsakanin su kunga ƴan ƴan uwan Yusuf na suka yi mai abin da suka yi mai wa biha bayanu rahmatillah kuma cikin wannan kissa akwai bayanin rahama Allah wa lutubi da tausayi lima awwala alaihi ga wanda ya dogara gare shi kun ga dogara Yusuf ga Allah duk rige magana an kai bata ci Yusuf ba su kashe shi ba sai da sai da mutu gida ne duk rige magana aka yi su kashe shi duk hadarin da aka fadawa ya shiga amma bai mutu ba sai da mutuwa ta same shi gida ne wa biya ahwalun nisa cikin kissa ga akwai bayanin halayen mata wa fitnatihinna da hitinarsu saboda haka ku roki Allah ya tsari daga hitinan mata kakkace kai ka hai karhin mata ka roki Allah dai ya tsare ka daga hitinarta wa biya tarbiyatu man yuqsadu bihi qiyadatu nas ciki akwai tarbiyya wanda aka nihi da shi wato shugabancin jama'a wanda aka so ya shugabancin jama'a ana jarraba shi da abubuwa daban-daban don kashe zalunci Allah sarki lokacin da Haruna Rashidi ya girma malami ne yace nayi tunanin zai gadi ubanai shi zai zama sarki nan gaba yana da yannai amma duk yayi su ladabi dan wani wani gida an ka kai shi ya zama almajiri dan shugaban kasa na aka kai shi wani wuri ya zama almajiri to sai da ya gama almajiranci zai mai sai gida ubane yana son ya nada shi wanda zai gade shi kamin ya mutu sai ya ce mai ya kwanta ya kwanta ya sabu lala ya zane shi duk mai ne sai da ya cagi ya yi jini sai ya ce to ya sa riga ta ya ta gida babanai bai damu ba don ya ɗauka laifi ya yi bayan kwana biyu an ka naɗa harunan rashidi ya zama sarki ya zama shugaban ƙasa sai ya aika 'yan sanda gidan mala a taho da mala aka kinkima malan sai fada shugaban ƙasa ce rana kaza ka gayyace ni daga gidanmu ka da ni makarantar ka kai min abin da ka yi min wallahi ka yi bayani dalilin da yasa ka yi wannan ko kuma a rama gabanka malam ya shiru ya ce ya amirar mumini wato da ni kalle ka ni ladabinka ni gane kai zaka zama shugaban ƙasa gidan nan naku sai ni so in ɗanɗana maka zahin zalunci don kada ka zalunci wa'anda zaka shugabanta ba ka yi min komi ba zalunta kana ni ka ji zalunci bai da daɗi ya ce na ji ya ce to kaka zalunci mutane sai ya yi dariya ya ce to Allah ya saka mu malam da alheri ina sarkin gida an ka kira wa sarkin gida ya ce to a kama raƙumma kaza an ka kamo ya ce a loda abinci da kuɗi a kai ma malam malam wanda ka koya min ladabin ga a ci gaba da koya ma mutane irin wanga ladabi don ka su zalunci kun gani shi wanda aka so ya zama mai mulki wanda duk aka son ya zama gaba to duk hanyoyin zalunci a ɗanɗana mai waɗanda ka ɗanɗanuwa don ya ji zahi kai ya zalunci mutane don in bai sani bai ɗaukar zalunci wani abu na sai ya ta sa ana ba mutane kashi ana yi musu kaza ana yi musu kaza ai duk sarakuna da kuke gani suna yin wasu abubuwa na cin zarafin talakawa abin da yasa ba a zalunce su ba sun kasance ciwon zalunci saboda haka ba su ɗauka wani abu na ba inda an zalunce sun kasance ciwon zalunci to ba su yi saboda haka ya ce cikin wannan wabiya cikin wannan kissar akwai tarbiyyatu tarbiyyat man yuqasadu bihi qiyadatu nasi wanda aka nin shugabancin mutane da shi saboda haka Yusuf an walakanta shi an kaskanta shi an sa shi gidan rijiya an sa shi gidan yari an mai sai bawa duka wannan zalunci na an kai mai don kai ya zalunci mutane wa biya al'ulumu zahira cikinta akwai ilmomi bayyananu allati tanfa'un nasa wadda take umhanin mutane wal baɗina akwai ilmomi ɓoyayyu allati la yuzhiruha wadda Allah bai bayyana ta illa la khasimin ibadi sai ga kebantattu daga cikin bayi ne wa biya isbatun nubuwati war risala cikin wannan kisa akwai tabbatar da annabci da manzanci wa bayanin dini akwai bayanin addini wa ta'birur ru'ya akwai bayanin fassarar mawaliki wa biha cikin wannan kissa akwai bayanin annal haqqa la yazharu lalle gaskiya bai bayyana illa ba da hina sai ba lokaci mai tsawo ku diba shekara goma sha biyu so yana gidan yari ba a gane shi adda gaskiya ba sai da shekara goma sha biyu sai da macen nan ta faɗi ta ce ana rawatu annabci sannan an ka gane ta ce al'ana has hasal haƙo ana rawatu annabci yanzu gaskiya ta bayyana ni nin neme shiga kaina sannan an ka gane ashe gaskiya tana da abin nan dogon lokaci kamin ta bayyana wa biya da'atu walidaini ciki akwai da'a mahaifa guda biyu wa birrahuma da yin da'a gare su wal ihsanu ila ashira da kyautatawa zuwa ga ƴan uwa wa atuni bi ahlikum ajma'i ku zo min da iyalin ku baki daya wa biya al akhadh bil lini fil umuri kuma cike akwai riƙon al'amura da sauki wal afawi akwai rangwame amman zalamaka ga wanda ya zalunce ka la tasriba alaikum al yawma yaghfiru Allahu lakum yau ba ku da zargi Allah shi gafarta muku kun ga ya dauki abubuwa da sauki kuma ya yi rangwame ga waɗanda suka zalunce shi wa biya raddul umuri ila Allah cikin su akwai mai da al'amari ga Allah rabbi qad atitani min mulki wa allamtani min ta'wil ahadith wa dalabul khatimati hasana da neman kyakkyawan ƙarshe wanawa da abin da ya kama da ita tawaffani musliman wa alhiquni bi salihin wa sayati ba'da zalika ta'qibatu lin nukutil muhimmatu minha yace to sauran bayanai za su zo ga maganganu waɗanda an muhimmai cikin wannan kisar sauran bayanai za su zo insha Allah zalika min anba'il ghaibi zalika min anba'il ghaibi nuhi ilayk وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون
To, zalikar mazakuru wannan abin da aka ambata min amri Yusuf na al'amari Yusuf, min an ba'il gaibi yana cikin labarai na gaibi. Ai, a kabari ma gaba an ka labaran abin da ya koyi gare ka ya Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Wannan labarai na wa'inda sun ka koyi gare ka don ba garinka an kai wa'inga abubuwa ba. Inda wannan labari ya auku ba ƙasan makabri, Nuhihi ilaika mun yi wahayi ne na zuwa gare ka. linuthabbita bihi nubuwataka don mu tabbatar da annabcinka da shi bid dalil qadi da dalili tabbatacce ala sihhatiha wanda ya nuna ingancin annabcinka li'annaka kunta ummiyan don kai ummiyi kake walam taqra alkitaba baka taba baka taba karatun littahi ba walam talqal ulama kuma baka taba haduwa da malamai ba walam tusafir ila gairi baladika baka yi tahiya zuwa wani gari wanda ba naka ba alladhi nasha'ata fihi wanda ka faru ciki ne ba wa ma'a dhalika atayta bi hadhihi qissati tawila duk da haka ga ka kazo da wannan kissa mai tsawo ala ahsani tarkibin bisa ga tsari wanda ya kowane kyau wa absahi ibara da ibara wadda ta yi kowace fasaha da wannan fa ulama kenan an gane anna itiyanaka biha lalle zuwanka da wannan kissa innama huwa bi wahyi min Allah dama da wahayi ne daga Allah tunda ba karatu kaka yi balle a ce ga wani wuri ka karanto shi wa ma kunta ladaihim kuma baka tare da ƴan uwan Yusuf ikhwatu Yusuf baka tare da su idza ajma'u amrahum fi kaidihi lokacin da sun ka hada al'amarin su wajen kulla mai kaidi ai azamu alai sun ka yanke shawara halaka shi wa hum yamkuruna bihi suna kulla mai makirci duk baka nan ai lam tahdurhum baka halace su ba fata arifa qissatahum balle ka san qissarsu amma ga ka fata khabiru biha kana bada labari da ita wa innama hasala laka ilmuha min jihati wahyi dama wato sanin wannan kissa ya auku gare ka ta huska wahayi amma wa ma akasarun nasi وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين
وما تسألهم من أجر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا إن هو إلا ذكر للعالمين وما أكثر الناس المكلفين وغيرهم mai yawan mutane da Allah ya dora ya dora ma ibada ko wanin su ba su kasance walau harassa ala imanin ko kai kwadayi ga imanin su da mu'minina ba su zama su imani ba imani Allah ka kaddara shi to mai yawan mutane ko kaso su yi imani ba za su yi imani ba wa ma tasaluha alaihi kuma ai wannan aiki naka ya manzon rahama ba ka tambaye su game da shi ala tabligil qur'ani ga isar da qur'ani zuwa ga al'umma min ajarin ba ka cewa su biya ka wata jinka ta afuzu minha wanda zaka ansa ga wannan aiki in huwa ai shi qur'ani bai kasance ba illa dhikrul lil alamin fa cewa adina ga duniya gaba ɗaya saboda haka bai yiwa a ce wasu su biya kuɗi ga karatu ne aikin nan naka wa'azin nan naka da shiryawarka ba ka tambayi su ko ɗari ga Allah kake yi wato Allah kake wannan aiki saboda shi wato ba za ka tambaye su ba kai ba mai tambaya kake ba wannan kun ga yadda annabawan Allah sun ka kasance haka suka gudanar da wa'azinsu duk rigimar da kun ka ga an yi da su inda yanzu na rigimar da za a yi da su ta yi ta yawa yanzu azumin ramadana ya zo don malamin da za a ce bari mu tura shi wuri ka za ya ce yawa aji sai ya ce to a kawo kuɗi to ba a tambaye su jinga ba an kai wagga rigima da su mi kuka zato ya an kace su kawo kuɗi rigimar da za a yi ta yi wagga yawa in an kace su kawo kuɗi saboda haka duwara kun ka jirgi mana a da tana da sauƙi domin yadda kuke gudanar da abubuwan ko yanzu wani lahiya baka ta inda aka tura ka ba yanzu eh ba ka kuɗi ba wa'azin ma na sai suwa ba a yi ne sai an biya shi to daga nan haka abubuwa suka kasancewa hannan gaba akai in an ce jibi akwai wa'azi masallaci kaza ko gari kaza sai mutane su tawo bakin masallaci su taru su yi layi nawa nawa za a ba su a mace wurin sauraron wa'azi to malama wani malami mata guda gari wani mai saurari ma mata hudu gari an ba malam kuɗi shi me ka jira wa'azin gadori duk saboda Allah aka yi ne yanzu ya zama na saisuwa to ko saurari ya kusa zama na saisuwa wani wuri na ga aza mota tebur duri ya an ka aza ta duk da tijawa ka cika ta ni ga aza ta dattijo ko guda ban gani ciki ba sai ya yara su ɗaya ka zuwa kyauta saura duk in in ana so su ta a ba su abin da za su bamba iyalinsu ba haka nan malamai ka ce ba to mi za mu bamba iyalinmu ba ku bamba iyalinku ko mi jiya da baka ta yi wurin wa'azi ba mi kun kaba musu shekaran jiya da baka ta yi wurin wa'azi mi kun kaba musu duk kwanakin da sun ka wuce baka ta yi wurin wa'azi ba mi kun kaba musu to abin nan da kun kaba musu koyo da za ku na wurin wa'azi ko ba musu shi Allah ya gafarta muna saboda haka su annabawa aikinsu saboda Allah su kai kuma ba su tambayar jinga ga kowa illa man sha'a an yattakhid ila rabbi sabila sai dai wanda ya ga dama ya riƙe hanya zuwa ga Allah Ubangiji ne. Allah ya gafarta wa malamanmu magabata, Allah ya haskaka musu kaburburo. Malami ya zanna tun da sahi, ni na ga malamin da in ya yi zaune an ka gama sallah asuba, in ya gaje wanga gehe higinci rana, in ya gaje nan higinci rana bai tashi sai an sai azur ta yi, ya shiga gida shi alwala ya fito. In an kai sallah ya zanna, bai tashi sai la'asar ta yi, ya shiga gida shi alwala ya hito, in ya zanna sai magariba, ya shiga gida ya yi alwala ya hito, in an kai sallah ya koma gida sai da isha'i, daga magariba kan bai tsayawa sai bayan isha'i, in da isha'i ya taho in ya zanna. Abin da ka tassai da kwana, abin da ka tassai da makaranta kwana, in yana karatu littahi na ga hannunai, da zarar littahin da ya faɗi ƙasa. sai almajirai su tashi a doke littahi da an tashi da makaranta kuma kyauta suka karantawa duk aikin gani ya kai saboda Allah ya kai kuma shi kenan ka zika ce sai ka to ka ci mai bakin wawa kai baka san aiki da sassa ya kace wai kai ma sai ka zama babba kamar su ja ka gani in hina zama a ja ka gani in hina jayewa Allah dai ya gafarta mana wa ma tasaluha alaihi min ajrin kuma ba ka tambaye su wani jinga ga wannan aiki ta kuzuhu minha in huwa qur'ani ba komai bane illa dhikrul lil alamin tunatawa ne ga halittu baki daya kadimata wa hadha kat ta'lili lima qablahu wannan kama ta'lili ne ga abin da ya gabace shi la annal amma abin nan la annal amma yunabi ahzal ajri domin kasancewa ta yi amatan lil'alamina ya hana karɓar jinga mina ba'ali ga sashi abinda an na kowa da kowa ba ka keɓe wasu ka ce su biya la'annahu la yakatasubihin don bai keɓance su ba ka gafarta mana Allah da albarka sunayenka da sifofinka madaukaka ka gafarta mana ka ƙara mana imani da tsoronka magabatan nan namu da suke yin wa'azi suna karantawa makarantun nan su saboda Allah ba don kowa ba Allah ka shirya mu ga abin da ka shirya su Allah ka shirya mu ga abin da ka shirya su ka gafarta mana dukkan gunubanmu ka shirya mana ɗaya da iyali da zuriyarmu wadda ka ba mu da wadda za ka ba mu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka riƙa mana su ka hake mana su ka kare mana su ka ɗaukaka mana mu da su baki ɗaya da albarka sunayenka kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah wa alaikum assalam mara lahiya ya tashi ya yi kwana bai samu ya yi sahur ba bai sha magani ba to idan bai idan bai samu shan magani ba in dai maganin a yana iya kai azumi ne ko bai sha shi ba to kai duk wani bararen hayaki kai yi shi to hayaki yana kare yana kare azumi wajen mazhaban malikiya hayaki na kare azumi ga mazhaban malikiya hayaki na kare azumi a sun yi wannan magana inda suka ce mace mai aiki hayakin tukunya da suracinta bai kare azuminta in ba nuhin shaƙi ne ta yi ba to shi da nuhi ya yi saboda haka ga mazhaban malikiya shaƙi yana kara shaƙen hayaki na magani yana kare azumi ne saboda haka zai ranka wannan azumi ya azumi ya wuce to sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka antal lahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunuban mun karanta kissar Yusuf duk makircin da aka kulla mai da shirin da aka kulla mai ka bashi nasara yarin jaye su Allah yadda ka taimaki su Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu akan makiyan mu yadda ka bashi nasara akan makiya ne Allah ka ba mu nasara akan makiyan mu Allah ka ba mu rinjaye akan makiyan mu Allah ka ba mu kariya da tsaro daga sharrorin makiyan mu Allah ka gafarta mana Allah ka yahi Allah ka tosaya mana Allah Allah ka taimaka mana, Allah ka ƙara mana imani da lahiya, Allah ka ƙara mana imani da lahiya, Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta, Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta, don rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu Allah ka warkar da mu, ka warkar da marasa lahiyar mu. ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su ka warkar da mu baki ɗaya Allah ka tusaya mana muna da bukatu da yawa wurinka duk bukatun mana alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko Allah ka maishe su alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayan ka bayan Allah musulmi yare da manya maza da mata wayanda sun roke mu addu'a da wayanda ba su roke mu ba cikin musulmi mun roke ka Allah ka shirya su Allah ka kyautace aqida su da imanin su Allah ka gafarta zunuban su ka shirya musu diyan su da matayen su ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su muna roƙonka Allah bai asma'ika wa suna wa sifatika ula ka tosaya mana Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ka kare mu da albarka sunayenka muna roƙonka Allah bai asma'ika wa suna يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين يا غياث المستجيثين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوات المضطرين يا إله العالمين بك ننزل هوائجنا أنت عالم بها فقدها يا الله كزونت دناجيريا لاهيا يا الله كزونت دناجيريا لاهيا يا الله كهدك الناجيريا ya Allah ka haɗa kai 'yan Najeriya, Allah ka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya, Allah ka aza su ga hanya, ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai, ka kare mu ka kare su, ka azirta mu alherinsu, ka kare mu daga sharrorinsu, ya Allah ka tosaya mana, da albarkar sunayenka ka zaunar da arewa lahiya, ya Allah ka zaunar da arewa lahiya, ya Allah ka zaunar da arewa lahiya. hanyoyin arewa Allah ka amintar da su Allah ka amintar da hanyoyin arewa Allah ka amintar da hanyoyin arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka shirya mahukuntan arewa Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka kare maka kare su ka azirta mu alherinsu ka kare mu daga sharrorinsu Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya dukkan bangarorin jihar mu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka amintar da jihar mu daga gabacinta da yammacinta da kudancinta da arewacinta da tsakiyarta Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya hitina wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba Allah ka gusar da ita laifukan da muka yi ma ka jarraba mu Allah ka gafarta mana kuma Allah ka raba mu da yinsu Allah ka raba mu da yinsu saboda rahamar ka Allah ka tusaya mana Allah ka zaunar da jihar mu lahiya ka shirya ba hukuntan wannan jiha ta mu ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka azirta mu alherunsu ka kare mu daga sharrorinsu Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗiya da iyali da zuriya Allah ka kare mu ka kare masallatayenmu Allah ka kare mu ka kare makarantun nan wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare wuraren sana'o'in mu ka kare wuraren tahiyoyin mu ka kare inda don muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam